بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين على آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا قدر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kamar yadda aka saba duk rana mai kama ta yau muna asiyahar ruhiya a cikin littafin al'imamu al-hafiz al-qazi iyad al-yahsabi alaihi rahmatullah muna cikin littafin al-shifa bi ta'arifi huquqil mustafa karatun da ya gabata malam ya yi tsokaci game da halayya na sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wanda suke nagartattun halayya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi akan waɗannan ɗabi'un nasa kuma ya umarci bayinsa da su yi koyi da halayen nan na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama musamman abin da muka ji na kau da kai sallallahu alaihi wasallama da kuma haƙuri da al'afu inda al-maqdira ai masa abin da ba daidai ba yana da ikon ɗaukan mataki sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya yafe to waɗannan halayen su ne wanda Allah yake so mu yi koyi da su game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi inda malam yake cewa min azimi khabari fil afwi afuhu an al yahudiyya allati sammathu bi shati ba'da i'tirafiha ala sahihi min riwaya malam yace daga cikin mafi girman abinda aka ruwaito na halayen annabi sallallahu alaihi wasallam masu ɗimautarwa wanda suke a tunanin masu tunani ya kasa riskan haƙiƙanin martaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta duba da wa'innin abubuwa shine afuhu anil yahudiyyar lati sammatu bishaki ya biyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan mai yahudiyar da ta samu guba ta sa a cikin shat wato naman akuya naman zira'i kenan a naman yayi wa manzo Allah magana kamar da ya gabata a cikin karatun da ya gabata yana cewa manzo Allah la ta'kulni fa inni masmuma karkaci ya rasulullahi ai an sa guba a jikina naman yayi wa manzo Allah magana sallallahu alaihi wasallam kuma aka kira matar da ce wannan aika aikanta ce eh ita ce amma duk da haka ba za a yi mata komai ba sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale ta wannan shine safu kawai da kai Allah na ce masa fasfahi safhal jamil inna rabbaka wal khallaqul alim ya rasulullahi ka zama mai kau da kai da rashin kulawa ga dukkan abin da mutane za su yi ko za su yi kokarin yin akan ka saboda wallahu ya'simuka minan nas Allah shi ke baka kariya yake amintar da ke daga sharrin masu sharri wa annahu lam yu'akhidh labida min al-aqsam in sahara malan yace kuma kuku da kari akwai labidu al-aqsam wannan bai yahudan wanda shi kuma abin da yayi shine sihir yawa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan sihirin kamar yadda za a cikin ingantattun hadisai ga nan hadisin bukhari da sauran littattafan sunna akan wannan abin da yi وقد علم به وأوهي إليه بشرح أمره سبحانه وتعالى يا سنر من ذا الله تابقى أبن دي يفعله wannan mai yahudan ga abin da ya maka ya sa a cikin rijiya kaza ya yi amfani da zuciyar inabi karam an yi amfani da tsinken tsifa da wasu nau'i na gashi an yi wannan saddabaru an je an jefa a cikin rijiya malaika jibril ya zo yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayani manzo Allah ya umarni aka yashi wannan rijiyar ko da aka je aka samu ruwan rijiyar ya kuma jajawur kamar irin ruwan lalle saboda sharrin abin da ke ciki aka ciro abin aka samu ga yanan yayi kulle kulle sai dalilin haka ne saukan wayannan surorin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شنو النفاثات في العقد saboda wannan abin da na sihiri yana kullawa yana tofa abin sa irin sa da burugiran nasu wa min sharri hasidin idza hasad to duk in an karanta karatu ya wala uzu bi rabbil falaq sai sai abu ya kwanci min sharri ma khalaq haka dai har da bi rabbin nas sanaka waɗannan surorin guda biyu bi rabbil falaq da birabbin nas sun sauka ne domin kamar ka ce a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam treatment bai da lafiya amma aka saukar da surorin domin ilaj don magance da lura da ta sau annabi sallallahu alaihi wasallam to ina son san yi wani tsokaci anan idan aka ce an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri kar ka tafi nesa kar tunanin ka ya tafi gajeren tunani irin masu cewa in a cikin littattafan hadisi ga yanan an ce ai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karantawa to ai wannan idan mun tabbatar daidai yake da abin da kafirai suke cewa in tattabi'una illa rajulan maskura wal iyadu billahi wancan karatun daban wannan kuma sihirin da ake magana daban wato akwai matsala akwai abin da ke kiransa annubuwat annubuwat wani sashi ne na ɓangaren tauhidi muna da al'ilahiyat ma da annubuwat ma da asam'iyat wannan abu guda uku su ne tauhidi idan aka rasa ɗaya daga cikinsu to tauhidin mutum ya samu rauni idan aka ce annubuwat ana magana akan abin da ya shafi zati ko janabin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukan annabawa gaba daya shine ma yajibu fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wa ma yajuzu fi haqqihi wa ma yastahilu abu guda sanin menene ya wajaba a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama haƙoƙinsa abin da ya wajaba a kansa da kuma sanin haƙoƙinsa a kan al'umma ina ga har ibn al-qayyim al-jawziya littafin suna jilabul afham a cikin littafin ya yi bayanin haƙoƙin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa akan mu'mine gabaki ɗaya to ba shi nake son yi magana ba shine abin da ya wajaba a sifanta annabi kamar as-sidqu كمان الأمانة كمان الفطانة كمان التبليغ wannan sifofin guda uku wajibi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifantu da su kuma kowane mu'mini ya itikadin wannan sai abin da yake mustahil abinda kwata kwata bai dace ba ba zai yiwu ba a danganta wa sayyidina rasulullahi wannan abu aqlan wa shar'an ba zai yiwu ba shine kishiyan wayannan abun sai maka mahanu ya ko to sai al-qasim al-mushtarak al-qasim al-mushtarak anan gurin shine wani manzila ne tsakanin a abin da yake wajibat da jaizat ajabu sahilat shine abin da ke jaiz ja'iz tsakanin mataki guda biyu shine abin da yake ya halatta a danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya halatta annabi ya sifantu da wannan abu daga ciki shine mai nau'in sa al-a'radul bashariyya al-a'radul bashariyya al-a'radul bashariyya yana nufin abubuwan da wato ainihin halitta jibilliya na dan adam waɗannan abubuwan za su same shi zai yi su dan adam in dai ba mala'ika ba dan adam to wannan abin lallai suna tare da shi misali kamar cin abinci shan ruwa zuwa kasuwa aure saki haihuwa rashin lafiya amma rashin lafiyar ghairu munaffirin wa ghairu mu'ajjin ila naqsin ubangiji yana gaya mana فقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا sun faɗi wannan magana a ƙarshen izikin sai Allah yake ba su amsa ai babu wani annabi na aiko illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira to a arabul bashariya wa'annan abubuwan idan an danki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ya izini to rashin lafiya misali manzo Allah zai yi zazzabi zai rashin lafiya za a tafi yaki sallallahu alaihi wasallam kila har wani abu ya faru a masa rauni ya izini wa ka ayyi min nabiyyin qutil wasu annabawa ma an shahadantar da su a gurin yaki duka wannan ja'izi ne to sai ka dauki in an ce an yi masa sihiri ana shigar da shi a babin al'aradul bashariya shi ne ɓangare ne kamar na rashin lafiya wanda ba zai soke martaba manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallama kuma ba zai samu na shakku akan annabtarsa ba sau da aka sihirin da aka ce lalid din al'asam ya yi ɓangare ne na rashin lafiya sau da aka jayayyari wannan sihirin nashi sai ya zama wani abu ya samu manzan Allah a gabobinsa kamar rashin lafiya kamar rashin nishadi da rashin walwala so lokacin da Allah ya umarni ya saukar da aya ya saukar da wahayinsa akan wannan abu ana kwance wannan abu sai ga manzo Allah ka annama mushib bin iqal kamar wanda aka mai dabaibayi aka kwance da baibayi ya warware kaga kenan hadisin kansa yana ishara akan cewa sihirin da ake da rashin lafiya ne na wani lokaci amma rashin lafiyar da ya zama akwai tasirin wani mana kaman akwai aikin wani abin ya faru sabanin zazzabi wanda asalinsa mubashir daga Allah ne subhanahu wata'ala amma shi ma wannan daga Allah ne amma akwai fi'il na dan adam to duk wannan Allah yana gudanar da su cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa dan ya zama tasliya li ummati dan ya zama ranrashi ga al'ummansa ina fatan kila daidai wannan bayanin ta takaitacce kila za a iya fahimtar ma'anar sihirin da aka ce Nabiru yayi ko ya tabbata yayi din ba sihiri bane mai wani zai ce a to ai da ya san gaibu da ya san gaibu to ai da kuma wannan jahilci da shi faɗin wannan magana ka ce da ya san gaibu saboda ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحسوا على ما فاتكم ولا تفروا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah sai babu wani abu da zai faru a bayan ƙasa da bayansa min musibati na wani jarrabawa a bayan ƙasa ko a jikin ɗan adam illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Allah ya zartar da wannan a lauhin mahfuz tun kafin a halicci shi wanda abin zai same shi to ka kina ashe alhazar la yafi alqadar sannan muna da alqada'ul mubrim akwai alqada'ul mu'allaq ko al'adl mubrim ko al'adl mu'allaq wannan ake ji a gurin malaman tauhidi mubrim abinda Allah ya tabbatar zai same ni zai same ka in zan shekara dubu ina addu'a abin ya same ni mubrim ya riga ya zartar amma mu'allaq shine wanda ake ajewa kaddaran abin da zai same ni zai same ka amma ana sa shi a fayil din da yake karban canji ko yawwallahu ma yasha'u wa yuthabbitu wa indahu ummul kitab to alqada'ul mubrim shine ke a ummul kitab shi ummul kitab din nan baya karban taghyir baya karban tabdil amma wannan littafin wanda yawwallahu yana karban taghyir yana karban tabdil daidai gwargwadon abin da bawa ya aikata sai a ƙara mai tsawon rayuwa ko a ƙara masa arziki ko a kare shi daga wani abu wannan yana a wannan fayil din to duk wannan abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yakin Uhudu shujja wajhuhu kusur rubaiyatu da sauransu ko shahadantar da amminsa sai na Hamza ko shahadantar da jama'arsa dukan su yana cikin alqada'ul mubrim wanda ba zai zoki baya ba in rage darajar martaban annabta kaman annabi Ayyub alaihi salam wanda ya yi rashin lafiya iri-iri amma rashin lafiyan ba wanda ake fada cikin Isra'iliyat ba a ce jikinsa har ya zuga ya rufe wal iyaz billah wannan bai inganta ba wannan dasu ne na Yahudawa wannan rashin lafiyar Allah ba zai dora wa annabi irin wannan cutar ba to ala kulli hal dai labidu al aqsam yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abu wanda muka mai da shi matsayin rashin lafiya sai Allah ya ilmantar da annabi sai aka je aka yashi rijiya aka ciro abin ko manzo Allah ya samu lafiya amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa an nemo wannan mai yahudan an kashe shi ba wala ataba alaihi ko magana na zargi manzo Allah bai masa ba fadlan an mu'aqabati balantana a hukunta shi bisa abin da ya aikata so wannan ana kiran sa da makarimul akhlaq na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika lam yu'aqiz Abdullah ibn Ubay wa ashbahahu min al-munafiqina bi azmi ma nuqila anhum fi jihadihim qawlan wa fi'lan بل قال لمن أشار بقتل بعضهم لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه فلا تقبؤوا لقاري لنا قرتشن هل سيدنا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلول أنزا الله صلى الله عليه وسلم بيتبع نوكر متاكي أكن سبا تهذا تشوتر يوم أنزا الله يا تشوتر أنزا الله تشوتر ما تفاي مسبا مثالي شينا يتشوى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا kar ku ƙara ba in dai jama'an sani kar ku ƙara ba su abinci kar ku ƙara ba su masauki ko ruwa kar ku ba su har sai yunwa ya kore su shi ya faɗi wannan magana kaga cutarwa ne sannan ya kuma cewa tsakanin mu da waɗannan mutanen kamar sammin kalbaka ya akuluk ka duba yadda kita sammin kalbaka ya akuluk kaga shi ma wannan cutarwa da ne muni sannan shi ne ya ce la'in raja'ana ilal majinati la yukhrijan al-'abd min al-laban idan mun dawo madina madaukaki sai ya fitar da mai makaskanci wannan cutarwa ne mafi girman wannan abin da ya cutar da iyalin sayyidina rasulullahi ta bangaren iyalinsa wato cutar da manzon Allah yayi wa nana Aisha kazafi wanda har abin da ya kai manzon Allah ya wajen wata daya baya kulawa da iyalinsa saboda wannan sharrin da wannan mutumin yake shi ne wallazi ta wallaki bar hukumin ko lahu azabun azim da sauransu to duk da wannan abubuwan da yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za a tafi wani yaki shi ya ziga jama'a da dama wanda suke jama'ar manzo Allah sahabbai ya ziga su suka fasa bin manzo Allah yaki duk da wannan cutarwa manzo Allah bai taba faɗan wani lafazi mummuna akan sa ba sallallahu alaihi wasallam wa ashbahu da ire-irensa daga cikin munafikai a har imam muslim ya kawo a cikin littafin su sahihu muslim da bukhari a kitabul janaiz wannan mutumin da ya cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fa ya mutu da zalla har rigan sai bayar a sa mai ta zama likafani wannan mutum sannan ya zo ya masa sallah kuma bayan an binne shi manzo Allah ya je har kabarin yasa aka tono gawansa aka bude fuskar sa annabi ya zuba masa yawansa mai albarka ko zai samu rahmar muna bukatuwa kwarai mu al'ummar musulunci wajen kwaikwayon halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da kai an cutar mummunan cutarwa wanda har ta taba iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta taba jama'a da dama daga cikin sahabbai amma bai faɗi mummunan lafazi akan wannan mutumin saboda wannan yana nuna mana khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma girman makaminsa da daukar darajarsa ba shi kadai ba ibnu ubayy din da kirkiransa wannan sun cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan bal qala liman ashara bi qatl ba'dihim wanda ma ya kawo shawaran cewa ya kamata a kashe irin waɗannan mutanen manzon Allah yake la yutahaddasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu yace kana so ne kuma yanzu idan mun kashe shi ire-irensa sai kuma a rika yadawa a duniya a ce ai an a ce Muhammadu ma ya fara kashe mutanensa yana kashe mutanensa saboda haka shi munafiki ya jingiru da musulmi saboda haka shi in an kashe shi kafir ce kun kashe naku in kun bar shi ya cutar da al'ummar musulunci saboda haka dan haka Allah yake cewa zai tara munafikai da kafirai fi jahannama jami'a Allah ya kare وعن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية أنس يكي cewa wata rana ina tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafiya wa alayhi burd annabi na sanye da tufafi wani bargo burd ghalizul hashiyati wanda gefan sa yake da kauri sakan gefan mai kauri fajabazahu al-arabi بردائه جذبة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة آتقه صلى الله عليه وسلم wani balaraban kawai sai ya ja mayafin manzo Allah ya kirgi mayafin da ƙarfi ga mayafin arabi a jikinsa ya kama ƙaraf gefen mayafin ya ja gefen mayafin sai da ya shaida a wuyan sai da rasulullahi kaga wannan ba sai an faɗa maka jaba wauta ne ba sannan da kuma rashin isra'atul adabi ga sayyidina rasulullahi sannan ga kuma cutarwa ya ja mayafin ya fisga da bin jabazahu yake ya fisga ya ga har sai da mayafin ya shaida a wuyan manzala wurin yayi fari ga shaida kaman alamun kila kace tashin fata ma na jadda ake mayafin amma duk da haka sun maƙal sai ya kuma cewa ya muhammad احمل لي على بئيري هذين مما لله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك و... ومال أبيك bayan wancan fuskan da yawa ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara cewa ya kira sunansa ba ya rasulullahi ba ya nabi Allah ta ce ya Muhammad wanda Allah ya hana a kira wannan sunan kai tsaye la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da to yayi wancan abu ya ƙara kiran sunansa kai tsaye sannan ya ce ihimalli ko ihmilli ala bahirai hazain min malin lahin da inda raƙuman nan guda biyu na wani na zo da su ina son ka cika mini su da kayan abinci dukiyar allah da ke hannunka wato kamar ka ce ya zo da fikir guda biyu ko buɗaɗɗiyar mota so yake fi manzan allah ya bashi amma ya fizgi mayafinsa ya yi magana rashin ladabi sannan yace kuma ka zuba mun abinci a wannan abubuwan dukiyar Allah da ke ka zuba mun abinci a ciki ai dukiyar ba taka ba ce manzo Allah fa innaka la tahmilu fi min malik ba dukiyar ka ne zaka dora ba marakumi na kaya akai ba sannan ya kuma cewa wa mali abika ai dukiyar ba na mahaifinka bane wannan lafazin yayi kazanta sai ya faɗi wannan magana fa sakatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shiru bai ba shi amsa sakatan nabi sun maƙa sai annabi ya ce almalu malun lahi wa ana abdu ai almalu dukiyar da kake ganin sa a hannuna malun lahi dukiyar Allah ne wa ana abduhu ni kuma bawa ne na Allah ga Allah ya yan uwa mu bi hadisin nan ga wautar da ake na fiskan bayaninsa aka mai shayya mai shaida sannan ga kazamin lafazi ka zuba min abinci a wannan buhuwan nawa ai ba dukiyanka bane ba dukiyan mahaifinka bane haka bai faɗa amma sai annabi ya shiru sai ce masa gaskiyanka almalu malullahi wa ana abdu ai dukiyar dama ta Allah ce ni kuma bawa ne na Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba jin kyawawan dabi'u irin waɗannan ka taba jin haƙuri a duniya irin wannan haƙurin ka taba jin kauda kai irin wannan sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam summa qala sai annabi yake ce masa wa yuqalu minka ya arabi ma fa'alta bi sai ce bawan Allah yanzu irin wannan abin da kai mini kana son in mayar maka da kwatankwacin sa ko kuma ai maka hukunci yuqal in rama abin da kai mini irin wannan fizyar da kai wa mayafi na da irin kalmar da ka faɗa kana son in mayar ma ni ma in rama qala la ki wallahi ba na son karama in ji balaraba sai ya ce a'a la karkai karkai mun irin abin da nayi maka qala annabi ce lima to dan me yasa baka son ni in maka abin da kai mun qala li annaka la tukafi'u bis sayyi'ati sayyi'a sai kai ya rasulullahi ai din yanda mutum ya je shirme baka iya mayarwa idan kai baka iya ba din yanda ake maka wauta ai kai baka iya wauta ba ya rasulullahi kai in an yi sayyi'a baka mayarwa sallallahu alaihi wasallam dai faɗi wannan magana فضحك النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya murmushi me yasa manzo Allah ya murmushi saboda balarwan kauyen ya maimaita abinda Allah ya faɗa kan manzo Allah fabima rahmatin min Allah linta mahu walau kunta fazzan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik Allah ta ya rasulullah ai kai da mai kaushin zuciya mai kaushin fushi ba wanda zai iya zama da kai ya rasulullahi amma wannan taron da kake gani an bayar da duk an na tara tare da kai ko da lokaci ai kyawawan halayen ka ne ya rasulullahi wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya ji kan wani malami yana cewa majhadka ayatul kitabi fa ma asa yusni ala aliyaka nazmu madihi wa idza kitabullahi asna mufsihan kana al-qusuru qusara kulli fasih yace ya rasulullahi madahakka ayatul kitab ayoyi na alqur'ani Allah ya saukar suke ce banka to idan za a saukar da ayoyi suna da banka fa ma asa yusni ala an yaka nazmu madi to ni dan adam dan na rubuta wani kasida ina ya banka mo ne me zaji a janabinka wa idza kitabullahi asna mufsihan idan littafin Allah ya yi halayenka ya fito karara kana da kusuru kusara kulli fasihi duk wani mai fasaha da zai banga rasulullah to abada ya faɗan komai ba wa innaka la ala kulli azim sallallahu alaihi wasallam summa amara sai annabi ya umarni an yuhmal lahu ala ba'irin sha'irun wa ala al-akhir tamr sai na rasulullah ya na rakuma na ta saki rakumi daya a daura mai nauyin abinci shine sha'ir ɗaya rakumin kuma a cika ta mai shi da dabino bawan Allah a sauka lafiya sallallahu alaihi wasallam to ku gaskata ni idan na faɗa musuluncin nan ya iso mana har ƙasar Afirka da dukkan ƙasashen duniya ba da wani abu ba sai da kyawawan nabi da wannan halin na manzon Allah musulunci ya da haƙurinsa addini ya kai inda ya kai sallallahu alaihi wasallam ba da kazabin lafazi ba ba da cin mutunci ba ba da musgunawa ba sallallahu alaihi wasallam har ma har ma nana Aisha tana faɗa Allah ya kara mata da take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗan maganar da bai dace ba ba fahashan bane ba mutafahishan bane sallallahu alaihi wasallam baya faɗan kazabin lafazi to yana da kyau a ce kuma muna kwaikwayon halin annabi sallallahu alaihi wasallam قال عائشة رضي الله عنها سنة فراسيتنا عائشة الله يقارى متيرك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن قربة من محارم الله سنة فراسيتنا عائشة تتي من زن الله صلى الله عليه وسلم بجبغ ننسى منتصرا ينا أوكر متاكي ko shine muntasir ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an mai wani ba daidai ba an zalunce shi ko an musguna masa ko an masa abin da yake rashin ladabi ban taba ganin annabi ya dau mataki kan wannan abin ba duk abin da kai masa ba zai taba kulawa da mutum ba tace malam ta kun hurmatu lil maharibillahi matukar ba a shiga alfarman ubangiji ba to idan an taba ubangiji idan fa yayi fushi kowa hankalin sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam baya bari ayi wasa domin wani mutum ya saki mata saki uku a lafazi daya aka ga wa manzala aka ce inna fulana allaka mar'atahu thalatha wani ya saki matarsa saki uku manzon Allah ya fusata yace ayul abu bi kitabillahi wa ana bayna azhurikum za a rika wasa da littafin Allah tun ina cikin ku idan sa ya kada sallallahu alaihi wasallama hankalinsa ya tashi har wani mutum ya ce ya rasulullahi bari in kashe shi annabi ce a fiya da shi saboda Allah ta afalaqu marratan fa imsakan bi ma'ruf wa tasrihum bi ihsan to sai wannan yayi saki uku na fazi daya sai annabi ya busata saboda an yi saki uku a na fazi daya amma haka duk abin da aka yi masa sallallahu alaihi wasallama babu ruwansa in dai shi za a yi wa baya kulawa sallallahu alaihi wasallam وما ضرب بيده شيئا قط سيدنا رسول الله bai taba dukan wani abu da hannunsa ba shay'an ba ta fada shay'an qabu in an ce shay'an mutum ne dabba ne kwaro ne itace ne bai taba dukan wani abu ba sallallahu alaihi wasallam illa an yujahida fi sabilillah idan kaga ya daga hannu to fagen yaki sallallahu alaihi wasallam amma in ba fagen yaki ba bai taba dukan wani ba sallallahu alaihi wasallam bai taba yi wa ma daraba khadiman qatt wala imra'atan sayyidina rasulullah bai taba dukan hadimin sa ba Anas bin Malik ya ce na hidimta wa manzo Allah shekara goma ne dan hadimin sa amma ban taba yin kuskure ya ce dan me ba ko ya ce dan me bai taba faɗa ba ko ya ce me yasa kai kaza bai taba faɗa mini ba ko ya ce kai ka bai wasa kai kullun ka cika lalaci bai taɓa faɗa mu uffin ƙaƙo bai taɓa faɗa mu tun Allah ka sawara wani mutum ne zai ɗauki yaro ɗan aiki a gidansa ko ɗan aiki a dukiyarsa ka ba shi wata goma kaɗai ba shekara goma ba a ce bai taɓa yawan wannan yaron nawa ba sai sai jina rasu rubai anas ya ce idan dai abu ba daidai ba sai ya ce da Allah ya kaddara da kaza kai muji ya sai za rasulullah da Allah ya kaddara da kaza ce da Allah bai so kaza da bai faru ba amma bai taba danganta mini abuwa yace wata rana wa ya aike ni sallallahu alaihi wasallam sai na ji cinya rana ta wasa ina ta wasa na wazar da aikin yace a jinya ta kaman ma kai ni wasa na kai zai saboda yana yaro karami yace sai sai ga sai na rasulullah ya ya zo ya biyo da har cikin yara sai na ji ana taba kunni na ya zal uzlai ko ya ce mai kunne guda biyu jikirin da zai gama na kawai ruwa sai ka sai na rasulullah ne sai na kasa da gudu sallallahu alaihi wasallam ta Allah ka ji irin waɗannan halayen shi yasa a baitin na Hassanu wani malami ya ruwaito wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa akmalu minka ba wa ajmalu wa akmalu minka lam talid nisa'u in dai cikakken mutum ne tun da Allah ya yi halitta tun daga Adam alaihi salam har tashin duniya Allah bai yi cikakken mutum kamar sai na Rasulullahi ba wa akmalu minka lam talidin nisa'u mata sun kasa haifar cikakken mutum kamar sai na Rasulullahi wani malami yace aqamun nisa'u fama yalidna shabihahu inna nisaa ala mithlihi uqam ko inna nisaa bi mithlihi uqam malamin yake cewa nana Amina tun da ta haifu ta haifu sai na rasulullah ta ba duniya a samin har yanzu ba amsa mata a samin ba ya ce wannan baiwar Allah ta haifi ɗan da duk duniya mata sun kasa kawo kamar sa shi ne wa sai dina rasulullah ga shi dai muna ji wa akmalu minka zamta lijin nisa'u sallallahu alaihi wasallam wala mar'atan bai taba dukan mace ba sallallahu alaihi wasallam dukan mace bai taba yi ba ba wai duka ba ya faɗa wa mace ma kalmar da ta kasa bacci bai taɓa yi ba ina son mu fahimci wani abu ka gano haɗarin cewa haɗarin cewa manzon Allah mutum ne gaban kowa wallahi kalma ta ne haɗari sayyidina rasulullahi tare da iyalinsa idan zai shigo da daddare idan wani abu ya tsaye da shi tare da sahabbai dare yayi zai shigo gidansa in ya tabbatar da iyalin tana bacci sai na rasulullahi ba zai yi salma ta ce take cewa kana nabiyyu yusallimu salaman yusmi'u al-yaqzana wa la yuqizul wasna tace saboda nagarta da halayen manzon Allah tace wallahi ko kwance muke in ya tabbatar mun wata idan zai sallama zai rage murya dan kasaucin zai yake mana bacci wanda makarimul akhlaqi ne manzo Allah yake da shi sannan idan yana sallolin sa na dare idan yana daki iyalin sa yana sallolin dare zai rage murya ya gama sallolin sa matan mata iya farkawa saboda sautin karatun sa ba saboda makarimul akhlaq sai dare ya zo karshe sai cin Aisha ta shi shafa'i da wuce amma zai raye dare yana sallar sa mu ka kalle namu idan mutum zai wani munajaci zai wani ibada zai daga murya sai hana kowa bacci shi yana ganin ibada yake amma ga sai na rasulullahi iyalinsa ba iyalinsa ba sallallahu alaihi wasallam baya hana ta bacci da ibadarsa baya yin sallaman da zai cutar da ita so daga to balantana a ce duka bai taba daga hannu ba a fuskar iyalinsa ba sallallahu alaihi wasallam ka taba jin dan adam iri na irinka wanda ya zauna da mata shekara goma ko shekara ashirin a ce bai taɓa faɗa mata mummunan kalma ba bai taɓa hararanta ba bai taɓa yin tsaki a fuskanta ba bai taɓa daga hannu a kanta ba ba za ka samu wallahi sai sai dina rasulullahi ko kallon banza bai taɓa wa iyalinsa ba ko ya yi tsaki wa iyalinsa bai taɓa yi ba sallallahu alaihi wasallam hasali ma idan hali na mata ya taso yana tare da su irin kishin nan zai taso tana wani abubuwan da bai dace ba murmushi yake sama sai abin naku ya taso ne a ja a shaiba miki ki ma Aisha ki dan naki ya zo ne daga kina wasu abubuwa da sauransu wata rana yana ɗakin sai tuna Aisha za ta yi abinci sai tuna Hafsa ita kuma Allah ya sa mata ce mai zafin nama yanzu za ta yi abinci ta gama sai ta gama abinci na fitina na fitina hafsa sai ta ba dan aiki ta ce je ka kai wa sayyidina rasulullahi ana mun yana bukatar abinci tunda ita Aisha ta gama nata ba dan sako ya dauko abinci yana tafiya kafin ya isa dakin da sayyidina rasulullahi ke sai Aisha ta ga an kawo abinci ta ce eh a daki na wacce kawo abinci ta taso ko ta buge kwanan abincin ya fadi kwanan ya balle sayyidina rasulullahi yana kallo bai ci mata kofar ba sai ya tattara abincin ya zuba a kwano sai ke cewa sauran sahabbai da ce ku zo ku ci mamar ku fata yake shi ke nan magana mamar ku faki shi ya mallon ku zo ku ci da suka ci ta gama na abincin ta kawo sai kwanan da aka karya na sai tana hamsa sai ya bari a ɗakin aisha na kwanan na aisha kuma sai ce kungo kai ma hafsa ma'amun bi tsa'amin ina'un bi ina'in sallallahu alaihi wasallam shi ke nan ba dan Allah in ni na irin ka irin ka da waɗannan gila a da mini cikin ga yunwan nan wata ta kawo abinci sai aka bugi ne zai faru ai sai abin da Allah yake to amma sai na rasulullahi ba ko ka to ka ɗauko irin waɗannan wallahi dole ka yadda manzon Allah shiri ne na Allah Allah ne ya yi shi a haka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wala mura'atu bai taba dukan mace ba sallallahu alaihi wasallam وجيء إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتله nace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo wani mutum an ruko shi kamar a ce an ci kofalan sa an rike shi haka an kace ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa ya rasulullahi wannan mutumin fa ya zo da yin zai kashe kai hadha arada an yaqtulak ya zo ne da niyyar yana san da zai kashe ka ko kama shi dala ne hukuncin wannan wanda ya nufin kashe ka samu nama a kansa me hukuncin sa kisa ne da amma me annabi ya faɗa fa qala hun nabi sallallahu alaihi wasallam lan tura lan tura manzo Allah ya bawa Allah karka firgita ka samu da gaba da kuma lan tura ko tsorata ba karka lan tura ka samu na ba komai walau aratta zalika lam tusallat alayya ko da za ka ɗauki makamin ba ka zo ga ni ka ko da duk yadda ka so ka iya manzo Allah ba za ka iya ba lam tusallat alayya ba za a baka daman yi min wani abu ba daidai ba saboda Allah ne yake kare lahu mu'aqibatu bin bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu amrillah Imam Yusuf an-Nabhani ya kawo cikin tarihi da suna Anwarul Muhammadiyya yace wata rana sai na Rasulullahi wato ina son in dora ne akan lam tusallat alayya ba ya ta an yaki an dawo doguwar tafiya yana kan raƙumi sallallahu alaihi wasallam to ana tafiya ana tafiya sai kamar nau'i na bacci ko na gyangyadi sai ya kama sai na rasulullah sai ya zamo kansa ya dan yi haka ga raƙumin yana tafiya yana tafiya raƙumin sai ya yi saitin wata katuwar bishiya tun da ba a jallin zarinsa ba za a ce yanan ba sai ya yi saitin bishiya kuma idan raƙumin ya iso gurin to lallai kan sallallahu alaihi wasallam kansa zai taɓa wannan bishiyar mamu yusuf da bahani yake cewa kafin raƙumin ya ƙaraso bishiyar ta tsage gida biyu bishiyar ta dare gida biyu raƙumin ya bi ta ciki ya wuce sau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar ta yarda a ce kan annabi ya taɓa jikinta Allah ya fushi ta har ba tsage gida biyu jamadatu hazal kauli tadri muhammadan duk wani abin da Allah ya halitta shi kowane irin abu ne ya safar da manzon jina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bishiyan ta tsagi malamin yace ina wallafa littafin nan naje har gindin bishiyan na ganta ga ta ta dare gida biyu bata bushe ba kuma ba kuma ta mutu ba ashe lam tusallat alayya sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya ko bari mu karanta wannan sai mu tsaya وجاء حسين بن سعمة قبل الإسلام يتقاضى حسينا عليه زيد بن سعمة wani bai yahude ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mu'amala na bashi rance annabi sallallahu alaihi wasallam ya rance wani abu na kudi a wurinsa ko nau'i na abinci dai haka sai mutumin ya zo bin hakkinsa neman a bashi ya taqada hulayna alai fajabala saubahu an mai jibi manzala na zaune a cikin sahabbansa ga tufafi a jikinsa wannan bawa Allah sai ya ja mayafin sai na rasulullahi har mayafin ya soka a cikin kafadarsa wa akhadha bi majami thiyabi kalman ba ta fassaru ba in an ce majami thiyabi kamar ake kwala ne bayan ya da mayafin ba sai ya dawo kuma ya rike nan kaga abin wato kamar a ce karfin ran yayi yawa bai hude ya zo wajen sai na rasulullah a cikin taron sahabbansa ya yi masa haka wa aqlada lahu ya faɗi ƙazamin kalma sun maƙa sannan ya ce masa innakum ya bani abdul muttalib lallai ku ɗin nan yake ce manzo Allah ku ɗayan abdul muttalib mutal masu taurin bashi ne ba kwa biyan mutane haƙƙinsu wannan kalmar kazama ce innakum ya bani abdul muttalib kaga ai ba abdul muttalib ya magana ya mu'amala da shi ba manzon Allah ne amma sai da ya dauka har kakan sallallahu alaihi wasallam ya hana innakum ya bani abdul muttalib ku ga ya abdul muttalib dama ku an san ku mutsal masu taurin bashi ne masu rike mutane haƙƙin su yana faɗan wannan magana sai na umar yana gurin fantaharahu umar radiyallahu anhu sai na umar ya taka mai tsawa sai da ya firgita ya taka masa tsawa bawan Allah nan ya ji sauti kamar dutse da yake magana ba dan adam ba kawai ya fara makarkata ya tsorata wa shaddada lahu fil qawl sai na Umar ya mayar masa da lafuza masu nauyi ya tabbatar da kansa zai sauka kasa yanzu nan me wannan maganar ya tashi zai iya kashe shi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftasim amma sai na rasulullahi a wannan halin fa murmushi yake an ja mayafinsa an faɗi ba kakansa sallallahu alaihi wasallam amma duka mu mushe ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke cewa ana wa huwa kunna ila ghairi hadha ahwaj minka ya umar sai annabi ce haba sai haba umar ai da ni da wannan mutum abinda muke buƙatuwa a wurinka ba wannan bane wannan tsawar da kai ba ije da take masa ba ai da ni da shi muka yi mu'amala duka mu muna bukatuwa zuwa ga lafazin ka ba irin wannan ba ta'amuruni bi husnil qada abin da ya kamata ka umarce ni ya kai ya umar ka umarce ni ka ce idan na karbi kayan mutane to in rika bayarwa akan lokaci wa ta'amuruhu shi kuma ka umarce shi bi husnil taqabi idan ya ba da rance to ya rika rike lissafi da kyau dan ya rika neman haƙƙinsa idan jakdin ya cika ثم قال سمع النبي كيوا لقد بقي من اجله ثلاث اي سورا كوانا uku kwanakin da nayi muka yi da shi zan bashi hakkin sa ya cika amma ga shi kwanakin kun bai cika ba misali kamar mun na kaɗi kuɗin ka nace zan baka 20 ga wata sai ka zo on 17 kace in baka hakkin ka ka'ida yayi sai yi ba sai ce to ai saura kwana uku ma amma ka zo kana mun wannan lafazin sai manzo Allah ce Umar tashi ka nemo ka auno masa wa amara Umar yaqdihi malahu wa yazidahu 20 sa'an lima rawahu fa kana sabba islami sai manzo Allah ce Umar tashi ka auna masa haƙƙin san da yake neman aurina sai na Umar sai ya auno ya bashi sai annabi ya ce to ara masa loka 20 saboda ya tsoka tsorata shi wannan kalmar da ka faɗa ya firgita so da aka duk tashin da kai nan a auna mai ƙara mai loka ashirin to wannan bawan Allah wannan abin dalilin sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah da wannan abu mutumin ya musulunta bai hude ne kuma saboda haka yan uwa muna buƙatuwa akan karanta rayuwar sai na rasulullah kuma zan faɗa a fili wallahi makarantun da ake bude su yanzu na zamani da na islamiyyu lallai akwai kuskuren da ake yi a tsarin wannan makarantu kuskuren shine nisantar da matasa yara masu tasowa 'ya'yan musulmi an nisantar da su da wane ne sai na rasulullah daga cikin hanyoyin tarbiyya shi ne cin yaro yana ƙarami ka gaya masa halayen manzan Allah na gaskiyarsa amanansa haƙurinsa juriyarsa kamalansa kawaicinsa ɗan tserinsa duk wannan abin shi ne hanyoyin da arra'ilu al'awwal min hazihi al'umma suka tarbiyyantar da ɗaɗansu a kai abu na farko an ce akwai wa yawon Allah Allah Allah farko kenan abu na biyu in ya fara iya magana la ilaha illallah la ilaha illallah ya iya kalmar la ilaha illallah daga nan abu na uku ku a sanar da shi halin sai da na rasulullahi ba ni na faɗi wannan maganar ba shek mulla ramadan ya faɗa a yara cikin sakin haza walidi yace wannan shine hanya na tarbiyya na gartacciya in har ana son a samar da matasa musulmi masu sifa ta musulunci masu halayya na musulunci to dole sai an yi rabdinsu tun farkon tashinsu da sai duna rasulullah amma yanzu in ka je makarantun islami in ka tambayi sirar da ake karantawa karantawa ne ake kai mururan kawai ake karantawa akwai mawaƙi ɗin hassasa da ya kamata a ɗora yawo a kansu ya san manzan Allah tun a wannan majalisar wanda idan ya taso wallahi zai tafi akan wannan halaye shaka sa'idu ramadan al-buzi wannan babban malamin na musulunci wanda ya rubutu wa duniyar musulunci har yanzu ana amfana da shi wannan tarbiyyar mahaifin sai masa sai da ya zama a rayuwarsa ba abin da ke son karanta in ba tarihi sai na rasulun mai ba ya ji tarihi suna fikin husira to wannan fikin husira dalilin wallafa shi tarbiyyar da mahaifinsa ya masa da abu guda uku kalmar Allah Allah kalmar la ilaha illallah sai ba shi yi mai guzuri da tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zama abin da ya zama. Sadaka Allah ba mu ikon gyara tsarin tarbiyyantar da yaran mu maza da mata da kuma dora su akan sanin makarimul akhlaq da halayen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine zai sa a samu sauyi al'umma ta canja rayuwar matasa ta sauya saboda ya san halin manzan Allah ya san dabi'unsa amma in ba a bashi wannan ba duk karatun da ka bashi wallahi in ba ka hada shi da halayen manzan Allah ba ba zai amfana da kai wallahi zai zama karatu ne ba mai ba akhlaq ba akhlaq Allah ya gajar da mu so za mu tsaya nan insha Allah saboda na ga lokacin sallar Muhammad dan shiga abin da muka karanta dai a karatu Allah ya ba mu ladan sa wanda muke kuskure a wajen bayani ko fassara kuma Allah ya bi mana Allah ya kara mana soyayyen sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am yace sai ku da ni mai kana ke tarayya kuma mutum bi ko ko da zai yi sai ko sai ne tarayya ne tambaye
a wannan yana tambayan shekarun sa ko saruwa wanda za su isa layya sannan za a yi yin tarayya a haɗa kuɗi a yi to sai dai mutum dai in zai yi wa shi da iyalinsa gaba ɗaya ya saya dabban layya ya ce ya yanka shi nashi da iyalinsa amma in dai a haɗa kuɗi ne wancan yanzu wancan yanzu a ce abu ɗaya to ya zama kawai nama aka saya aka rabu na yi yawa eh kakkawa kai amma in dai lai yace shine abinda Allah ya hore mutum shine yayi da shi da iyalinsa sannan a shekaru kuma jaz'a ne ake duba jaz'a a cinkiya shine wacce ta kai shekara wata goma wasu suna ganin dan wata goma zai iya isa layya don suna ganin ha wanda ya cika shekara ɗaya ne amma idan na akuya ne sai ya wanda ya cika shekara biyu dan shekara sai ya shiga ta biyu tukuna zai iya isa to shi ma na rabumin shi kuma sai ya wuce saboda gwargwadon shi wannan naman su ya fi kyau a shekara ɗaya shi ta tunkiya da rabu a lokacin da ita kuma akuya naman ta bai gama kyau a wannan shekarun ba sai ya ƙara shekara na biyu to shi kuma in dai sa ne gaskiya to ya zama daga abin da ya haura shekara ukun nan ko dai daga gudu abin da yi sama amma dai mai risala na dan manta shekaru ne amma dai mai risala ya faɗi shekaru suna nan a risala cewa dan shi amma dai jaz'atun aka ce to jaz'atu daban a ba'am jaz'atu daban a ma'azu jaz'atu daban a ba'a jaz'atu daban a ibn kuma saboda amma na raƙumi shekarun sun fi yawa shi kallon ya kai kamar shekara shida ma amma in na rabu na rabu ni ai na sa ne kuma wani nabi kasar da Allah ba alam Allah ya ganar da insha Allah na amsallu ala nabi karim amin